ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتقوس قوة بيروة مسلنتي hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da biyu ga watan ɗaya a Gregorian kalanda 2020 wannan shine kasar ɗinmu na goma sha ɗaya daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi a karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha وفضائلها تعليم الشيخ العلامة محمد ابن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى إذن جماعة المسلمين ba su sha'afa ba kuma ba su sha kunu a kan abin da muka tsaya ba ina ga za mu tashi ne wani ma dai na ɗan kurɓi kunun ne kam shafi na nawa ne za mu tashi shafi na sha hudu ko to ashe ni ma na kurɓi kunun kaɗan na tafi shafi kusan na sha biyar ko na sha shida to masha Allah za mu tashi wa ƙala subhanahu wa ta'ala ko sakin layi na ɗaya kenan na'am to idan ba a manta ba mun yi magana akan mecece ma'anar kalmar la ilaha illallah kuma malam ya mana bayani ko ya mana li'irabun wannan kalma kuma ya bayyana mana ma'anarta to yana kawo ayoyin da suke goyon bayan wannan ma'ana da ya faɗa sai lokaci ya ƙure muka tsaya yau kuma sai yanzu Allah ya dawo da mu shine malam sai ya ce wa qala subhanahu Allah ya sake cewa fa'alam annahu la ilaha illallah fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah yadda lamarin yake shine babu wanda ya cancanta abota masa a kaɗaita shi da ibada in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala bayan wannan kuma wastaghfir li dhanbika sai kuma ka nemi gafarar zunubanka bi ma'ana abu na farko da aka so ka sani shine ka san la ilaha illallah fa'alam shine umarnin farko da aka fara kuma ma umarnin farko da aka fara yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa'ala menene fa'alan shine ikra yi karatu to da karatu ne kuma ake sani ai ko to shine farkon umarnin da aka fara yi wa manzan Allah ikra kuma da aka ce yayi karatun sai shi ma aka dora shi akan karatun la ilaha illallah sai aka ce bismi rabbikal ladhi khalaqa karatun da zaka yi da sunan ubangijinka wanda ya ainihin wato ya halitta da hi ne zaka yi da sunansa zaka yi karatun kaga kenan har yanzu ana magana akan kadaituwar Allah da kuma tsantsanta shi da bauta shine fa'alam annahu la ilaha illallah haka shine kuma ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa wannan fa'alam annahu la ilaha illallah daga cewa fa'alam sai aka kawo Allah a gaba nan kuma daga cewa ikra sai aka sake kawo Allah a gaba ikra bismi rabbika fa'alam annahu la ilaha illallah duk abin guda ɗaya ne na fata an fahimta to sannan sai ka kawo wato aiki da wannan ne imamul bukhari ya buɗe babi kamar yadda muhammad bin abdul wahab ya kawo a cikin littafinsa salasata usul ko usulul salasa ya ce imamul bukhari da ya tashi sai ya ce babul ƙauli au babul menene ilmi ƙablal ƙauli wal amal babun da ke magana akan ka fara sanin waye allah ka fara sanin mecece shari'a ka fara sanin menene musulunci kafin ka yi magana akan musulunci kafin ka shiga masallaci domin aikata musulunci abu na farko da aka fara so ka fara shine ka san me za ka je yi masallacin nan Allah nan da aka ce ka kaɗaita da bauta ka san waye shi ya ake mu'amalantar shi ya ake mu'amalantar ubangiji wane irin kalmomi ne ana iya faɗa wa Allah wane irin kalmomi ne ba a iya faɗa mishi meye matsayin Allah a gurin ka kai musulmi meye matsayin ka a gurin Allah wanne haƙƙi ne Allah yake da shi a kanka wanne haƙƙi ne kake da shi a gurin Allah kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa wa ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa haƙƙullahi alal ibad haƙƙin Allah da Allah ya ɗora wa bayi shine an yi abuduhu wa la yushriku bihi shay'an sai masa bauta kar sa haɗa shi da kowa wa haƙƙul ibadi ala Allah Allah yu'azziba man la yushrika bihi shay'an haƙƙin da bayi kuma suke da shi akan Allah shi kuma ba zai azabtar da duk wanda bai masa shirka ba to ka san waɗannan da ƙa'iƙ ɗin da waɗannan al'amuran dangane da ubangijinka to sannan in ka shigo masallaci ko ka ɗauki ƙur'ani za ka yi karatu ko wani a makamancin haka to ka san wa kake bautawa ka san me matsayinsa ka san haƙƙoƙin da suka rataya a wuyanka tattare da shi haka kuma ka san haƙoƙin da suka ratayu a gurinsa wanda ya ɗora wa kansa cewa zai maka idan ka bauta masa jama'a kun fahimci magana to wannan shine fa'alam ɗin ka san waɗannan abubuwa sannan sai kuma ka rugunsumu cikin bautar Allah ɗin da neman ilimi da sauran abubuwa waɗanda za su biyo baya a rayuwarka ta musulmi wastaghfir li dhanbika dan haka imamul bukhari yace babul babul ilmi qabla al-qawli wal amal sai kawo wannan aya ya ɗaura wannan babin da ita ya ce wa ƙaunullahi ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah muhammad bin abdulwahab a cikin littafinsa usulul salasa sai ya ce kaga fa bada bil ilmi qabla al qawli wal amal kaga anan sai Allah ya fara da a san waye shi a san meye addinin sa a san waye annabin sa a san menene musulunci kafin ai magana akan Allah kafin ai magana akan annabi kafin ai magana akan musuluncin kafin a aikata ibadar bauta wa Allah sai an san waye Allah saboda haka wallahi jama'a babu abin da Allah ya wajabta wa bayi na farko irin su yi karatu wannan shine farkon abin da Allah ya wajabta kan gidan musulunci shine karatu kamar yadda bahaushe idan akuya ta karɓe su wajen kiwo sai ya ce akuya ita ne kan gidanmu ko in aka ɗaura akuya to za a samu riba za ta yi ta haihuwa wani ka ya ce tinkiya ita ne kan gidanmu wani ya ce saniya to musulunci shi kuma karatu shi ne kan gidan musulunci in ba karatu a musulunci to ba musuluncin jama'a babu addinin wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba addinin idan babu karatu to shi yasa dole musulmi ya zamto yana da ajanda ta musamman na karatu komai kankantarsa kada ya kuskura ya zauna bahi da wata kafa da take fahimtar da shi menene addinin shi imma dai irin wannan karatu da ake yi na wayar da kai da fahimtar da juna da ɗora juna kan layi imma kuma karatu mai zurfi wanda zaka je gaban malami ka durƙuse ka ainihin wato buɗe littafi min ghilafin ila ghilafin imma aƙalla idan abubuwa sun ci kurkuɗe maka harkokin kasuwa kake a harkokin aikin gwamnati ne a harkokin ayyuka ne na hannu kwadago ne a'a kana harka ce ta balaguro baka zama da dai shauran al'amura irin waɗannan sai ka samu wani daga cikin ustazai wanda Allah ya bahi nasibi na ilimi sai ku zauna ku yi local arrangement wane e ni musulmi ne bai dace a ce ina zaune ban san komai a Qur'ani ba ban san komai a hadisan manzon Allah ba ban san komai a tauhidi ba ba ni da fikihu ba ni da usulu ba ni da komai ba abin da na sani ina ganin wannan wata tasgaro ce a rayuwata in na kuskura mala'ikan mutuwa ya zo ya sare kafafuna a wannan halin na tafi gaban Allah ba za mu kare da Allah lafiya ba saboda haka ina so don Allah ka taimake ni ka sa mun lokaci da kake da shi ni kuma zan kirkiri ko menene zan ajiye a wannan lokacin da kake da shi zan dinga zuwa kana ƙara mun ko da a sati sau ɗaya ne ko sau biyu ne ka dinga ƙara mun hadda ko aya ɗaɗɗaya ne wallahi tallahi a sati a matsayinka na musulmi ka yi ƙoƙari ka dinga haddacewa aya ɗaɗɗaya kana zuwa ana ƙara ma in ma tana da tsayi a raba biyu ka kawo rabi sati mai zuwa ka zo a ƙara maka rabi wallahi ya fi maka zama haka bawan Allah ya fi maka zama haka wannan lokacin da wannan rayuwar ba lokaci ne da mutum zai watsar da al'amarin ubangiji ya lugunsu kan duniya ba wallahi akwai tafiya mai nisa akwai balaguro babba a gaban duk wani musulmi wanda wallahi kuma ilajihu maganin wannan balaguro da wannan tafiyar shine tattali tattali da tanadi na wannan tafiya ita ce mutuwa shine mutum ya tabbatar da cewa a addininsa yana iyakacin ƙoƙarinsa wajen bawa kansa lokaci domin ya fahimci wani abu na addini to idan mutum ya wannan shine yayi dabara kamar yadda masu tahe suke faɗa wai a zaune kake baka zagin kowa yace lalle malam kayi dabara ko to haka idan kai haka to kai ma ka yi dabara ka yi hikima amma wallahi duk wayen da kake da shi a duniya duk dabara iya nema duk bindin bindin din shiga da fita duk abin da kake da shi na basira da kake da shi na wayo da hikima wallahi in ba kai wannan dabarar ta neman ya za ka gyara addinin ka ba ya za ka yi idan lahira ta zo maka ka je da wani nasibi a gurin Allah ka iya kafa hujja gaban Allah da hi ba wallahi baka da wayo duk wayanka in dai baka da wannan baka da wayo baka da hankali jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku duk dabararka da hikimarka in dai baka da wannan wayon to wannan wayon naka na banza ne Allah ka dora mu kan hanya ka sa mu gyara dan haka yace fa alam ka sani annahu la ilaha illallah lalle babu an bautawa da gaskiya bisa cancanta da dacewa sai Allah wastaghfir li dhanbika kuma ka nemi gafarar zunubanka قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني إذا كان شيخ الإسلام أن يشرو تودين بيو إما دي أنا نفن الإمام ابن تيمية إما أنا نفن الإمام ابن القيم الجوزية ko dai wasu daga cikin shekul islam da ake kiransu da shekul islam amma idan aka yi itilakin ismu shekul islam thumma sakata al-muallim aw al-mudarris فإنما يراد بهذه الكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى إن ديك جاء فدي شيخ الإسلام أكي شروع با فدي سونان با تو كدن كراوا كو كمنا وانن شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني نا فتا أم فهمتا الله شريد دم شيخ الإسلام يتي الإله abinda ake nufi da ilahu din nan huwal ma'aluhu shine abun bauta na fata an fahimta alma'aluhu shine alma'abudu al'ilahu alma'abudu shine abin da ake nufi wal ma'aluhu abin da ake kwada nufi da ma'aluh huwa alladhi yastahiqqu an yu'bada shine wanda ya fi cancanta da bauta sama da kowa shi ya cancanta a bauta mishi ba kowa ba don haka duk waɗannan da ake bautawa aikin banza sunansu shirme sunansu hayaniya sunansu asalin wanda ake bauta bisa cancanta shine Allah domin kalmar ilahu ma'anarta dama a samfareren larabci shine abun bauta to abinda za ka duba ha gani daga cikin duk abubuwan da ake bauta wa kowa bayan Allah wanne ne yake amsa sunan ilahu babu babu wanda yake amsa sunan ilah babu shi saboda haka wannan kalmar dama bata cancanta ga kowa ba in ba ga Allah ba domin shi yake da sunan da yake ɗaukar ma'anar bauta don haka duk wani wanda ake bautawa ba shi ba to ba shi da irin wannan sunan na ilahu shi yasa ya ce hal ta'alamu lahu samiya ka taɓa jin mai suna irin nashi duk wani rikici da za a yi ka taɓa jin an kira wani abin bauta da Allah in ba Allah mahalicci ba duk wani suna da za a ba wani abin bauta ka taɓa ji an manna masa Allah in ba Allah mahalicci ba sai Allah shi kaɗai shi ne wanda ainihin wato yake da wannan suna kuma shi ne wannan suna yake bayuwa zuwa ga ma'anar abin da ya cancanta da shi shine bauta masa ba tare da an hada shi da kowa ba wannan al-imam ibnu taymiya ya faɗe ta a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na goma shafi na 249 insha Allah ta'ala zaka samu ƙarin bayani akai wa fil lugha a cikin lugar larabci yuqalu akan ce ta'allahar rajulu wane ya yi ta'alluhi idza ta'abbada idan ya bauta wa wani abu sai a ce ta'allaha ya allantar da abu kaza ma'ana ya mai da abu kaza abin bauta to idan ka bauta wa Allah idza abattallaha to ta'alla ta'allahatal ilaha idan ka bauta wa Allah to ka cancantar da bauta ga Allah idza abatta al-ma'bud wa huwa Allah fa idan ta'allahta al-ilaha idan ka bauta wa Allah wanda ya cancanta da bauta to ka allantar da shi ka cancantar da shi da bauta jama'a kuna fahimtar magana saboda dama wannan sunan ba wanda ya cancanta da shi in ba shi ba to sai ka yi masa abin da kuma ya cancanta da hidin to shikenan ka abin nan to amma idan ka ɗauki bauta sai ka yi wa wani wanda ba shi ba to aba'attan nuzu'a ka tunkuɗa abu daga inda ya kamata a ajiye shi ma'ana ka ɗauki abin da bai cancanta a saka shi a guri kaza ba ka je ka saka shi jama'a kun fahimci magana da Allah bari muku tambaya musamman ma makanikai ala sa makanikai suna na kusa da ni za su iya gane wannan misali yanzu da Allah sufana 14 za ta since noti 12 eh ba ta since ba ko to in ka ɗauki bauta ka kai ta zuwa wani guri ba gurin Allah ba to kamar ka ɗauki sufana ne 14 ka ji za ka since noti 12 da Allah zai yiwu ba zai yiwu ba ba za ta zauna ba notin yawo zai ta yi ba zai murɗa ba ba zai kama ba ba zai juya ya cire ba haka da ko ba haka ba to haka wannan abin da ka yi ba inda zai ji wannan bautar ba ta da ma'ana kwata-kwata don ba ka yi ta a inda ya cancanta ba kamar yadda ba ka ɗauko sufanar da za ta since wannan notin ta kama shi ba jama'a kun fahimci magana Allah shiryar da mu da haka yake cewa yuqala akan ce ta'allahar rajulu iza ta'abbada wane ya allantar da kaza idan ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai wal hamzatu wal lamu wal ha'u ta aliha kenan aslun wahidun da alhamzan nan da lamun ɗin nan da ha'un ɗin nan wanda suka ba da kalmar aliha ko ilaha ko ilah to ma'anarsu dama asalinsu tushe ne ƙwaya ɗaya wa huwa ta'abbudu shine ma'anar bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala wato kafin ma a zo ga shari'a a yaren larabci ma kalmar ilahu ma'anarta shine abin bauta banda maganar a zo ayoyi da hadisai da maganganun malamai a larabcin kanta ita kalmar ta ƙi ta ɗauki wata ma'ana in ba ma'anar abin bauta ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku saboda haka ko ba komai dole gyaɗa ta mai in ta ƙi ta sha masa ma'ana dole abauta wa Allah ko da a larabta ma kalmar ma'anarta shine abauta wa Allah jama'a kuna fahimtar wannan magana da kyau ko yace unzur mu'jamul a menene maqayisul lugha mu'jamul maqayisul lugha ko ka karanta ainihin wato a wannan littafi zaka samu wannan magana ta haqiq abdussalam harun ko ta hakiki na malam abdulsalam harun za ka samu wannan ainihin wato magana to don haka yan uwa wannan shine ma'anar ilahu to sai malam ya ce la ilaha illallah dinnan ai lamu abu da bi haƙƙin illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah fala budda min ifradillahi wahdahu bil ibada don haka ba makawa ko ta ina aka shiga aka fita sai an kaɗaita Allah da menene da bauta subhanahu wa ta'ala wa huwa tauhidul uluhiyya wanda kuma shine tauhidi na abauta wa Allah shi kadai wa huwa allazi waqa'a fihi al-khilaf kuma duk wani sabani da kaji ya faru a musulunci to ya faru ne akan wannan maganar ta cewa Allah shi kadai ya cancanta abautawa dan da annabi ya zo ya musu da'awa akan bautar Allah sai suka ce aj'al al alihata ilahan wahida yanzu wannan mutumin yana so duk mu watsar da waɗannan allolin duk mu watsar da waɗannan lata da uzza duk gumaka ɗari uku da sittin da suke ka'aba gaba ɗaya mu wance kalar da su mu zo mu bauta wa Allah ɗaya tak ya suka ce inna haza la shay'un ujab kai wannan abin mamakin ya kai inda ya kai ba zai yiwu ba fa to duk wani rikici a musulunci da kaji an yi to akan wannan maganar ne ya taso amma idan ka tambaye su man khalaqa samawati wal ard haka sun ce Allah ne sun yadda da wannan jama'a kun fahimci maganar da kyau ko wa man yanzilil matar wa ke saukar da ruwa za su ce Allah ne wa ke bada haihuwa za su ce Allah ne wa ke azurtawa za su ce Allah ne wake kashewa da rayawa za su ce Allah ne duk sun yarda to shikenan to tunda kun yarda Allah ne ke wannan to ku zo mu bauta mai su ba zai yiwu ba anan kuma to kaga daga nan an raba kafa haka ne ko ba haka ba afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al-qiyamati yuraddun ila ashaddil azab wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu mutumin da duk ya yarda da wani bangare na addini ya ki yarda da wani bangare to ya zama munafiki saboda haka da suka ce sun yarda Allah hi ke saukar da ruwa Allah hi ya halitta sammai hi ya halitta kasai hi ke bada haihuwa shi ke azurtawa shi ke kashewa shi ke rayawa shi ne da wuta shi ne da duk sun yarda amma su bauta masa suka ce a'a ai Allah girmansa ya kai ba zai yi wa abota masa direct ba sai dai indirect aka ce me yasa ku faɗa haka suka ce bari mu baku misali yanzu idan zaka je da bukata gurin sarkin garinku shin dare zaka tafi ka je sarki ba ni ko kuma a sai ka bi wani protocol ka bi ta gurin sallaman sarki ina fata an fahimta da waye din sarki sannan a isar da bukatar ka zuwa ga sarki sannan sarki in ya ji ya kamata ya biya ma bukata sannan ya biya maka bukata a ce eh gaskiya ne haka ne suka ce to sarkin duniya ma baka isa ka je gurinsa kai tsaye ba sai ka bi ta wasu hanyoyi ka bi ta wani raɓaraɓe ka bi protocol ka bi kaza ka bi kaza sannan ka samu biyan bukata a gurin shi to amma Allah ne kawai saboda an raina shi idan an tashi kawai sai a ce Allah ba ni ba za a ce shehu kai kukanmu gurin Allah ya ba mu ba mala'ika jibrilu kai kukanmu gurin Allah ya ba mu ba aljaniwa ne kai kukanmu gurin Allah ya ba mu ba jama'a kun fahimci inda logic ɗin shiga cikin kwakwalansu to shi kuma Allah shi kuma Allah ba a kwatanta mulkinsa da allantakarsa da girmansa da kowa a duniya ballantana a ba da ma'ana irin ta matsayinsa da matsayin wannan mutumin ko kuma wannan halitta sannan shi Allah baya so in za ka je gurinsa ka kama kafar wani ko ka ce wane isar ma da bukata shi abin da yake so shine ka kira shi direct yasa ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni sai ce fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshuduna idan bayina suka tambaye ka tattare da ni ni waye ina nake fa inni qaribu ka ce gani gasu ina kusa ba nesa nake da su ba ujibu da'wata da'i idza da'an in me kira ya kira ni kai tsaye nake amsa masa kira ba sai ya biyo ta hannun wani ba kai tsaye yasa hadisin muslim sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka dinga daga murya suna kiran Allah ya Allah Allah Allah sai manzo Allah ya ce hawwinu ala anfusikum ibadallah bayan Allah ku sauƙaƙa wa kanku fa innakum la tad'una asamma wala abkama ku fa ba kuna kiran kurmani ko bebe wanda baya jin ku ba fa innakum tad'una sami'an basiran kuna kiran mai ji ne mai gani yasma'ukum wa yarakum yana jin ku yana ganin ku yanzu nan da muke magana Allah yana kallon mu yana jin mu kuma ba ma maganar da take bakin mu ba da ayyukan da ke gaɓoɓin mu ba hatta abin da ke kunshi a cikin zuciyar kowa a nan in ba Allah ne ya kawo ka nan ba in ba tsakaninka da Allah ka zo nan ba Allah ya san me ke zuciyarka wallahi idan ba ka zo ka fahimci addinin ba ne ka fahimci tauhidin ba ne ba wannan ce ajandar ka ba Allah yana sanar da zuciyarka wal in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard haka ne ko ba haka ba in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u duk abin da ke zukata ma yana sane da su ya alamu kha'inatal a'ayuni wa ma tukhfi madha sudur inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu duka waɗannan abubuwan gaba ɗayansu Allah yana sanar da su wallahi jama'a to shi Allah ba irin sarkin garinku bane ba irin mukaminsa ɗaya da gwamnan garinku wanda sai an bi protocol sai an tura memo sai an rubuta leta sai an je an yi gaisuwa sannan a buƙaci wani abu a gurinsa ta hanyar waɗanda suka je suka yi iso ya bayar ba haka Allah yake ba abinda Allah yake so abu ɗaya ne kafin ka roƙe shi shine jinjinawa da kambamawa da girmamawa antal hayyu wa antal qayyum antal ilah wa anta rabbus samawati wal ard khaliqu kulli shay'in wa malikahu anta anta tu'adhibu man tasha'u wa tarhamu man tasha antal ghafuru wa antal rahim antal malikul quddus assalamul mu'minul muhaimin ka kambama Allah ka jinjina masa ka nuna duk duniya babu wanda ya kai shi matsayi in ka gama wannan sai ka ce Allah kaza nake bukata yanzu nan sai Allah ya biya ma bukata kai a wasu ma maganganu na malamai suka ce idan ka gama kambama Allah to kai shiru shi ya san bukatar ka in ka gama kambama shi ka gama jinjina wa lamarinsa sai kai gumda bakinka yasa za ka ga galibin addu'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu ambatan bukatu sai jinjina wa Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw allamtahu aw anzaltahu fi kitabika aw anzaltahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka haka zaka ji manzon Allah yana tabkamba masha'anin Allah da girmama Allah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير النبي yace kayi goma da safe ko kuma kayi ɗari idan akwai sukuni a cikin wannan la ilaha illallah har ƙarshe ba abin da ka roƙa a gurin Allah kawai kamba ma shi kai ka girmama sha'ani shi kace la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai ka ya Allah wahadaka la wahadahu la sharika lahu kai kadai ne baka da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu godiya da yabo da jinjina sun tabbata gare ka wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah kai ne kake da iko akan komai da Allah wace bukata ka nema a cikin wannan addu'a amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan kai kafa ɗari da safe har yamma babu wani abu na duniya da zai cutar da kai ko ya same ka wallahi duk kulumbotan mai kulumboto duk jifan masu jifa duk sharrin masu sharri duk hasadar masu hasada kambin ido da maita tandumula shakanin yamande duk kowa fakiduni jami'an sun malatun ziro kowa ya kawo harinsa wallahi haka zai ketare ka ba abin da zai same ka in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma fa a cikin kalmar fa ba abin da ka roka kawai jinjina wa Allah kai jinjina wa Allah kai to Allah yana son jinjina yana son kambamawa yana son girmamawa yana son ainihin Allah ji kan yayi haruna galibi idan ne hutuba galibi a khutuba mukan jinjina wa Allah mu kamba masha'aninsa a farko farko kafin mu shiga cikin wa'azi sau da yawa sai na sako daga kan mimbari sai AA Haruna ya ce dan Allah malam kalmomin nan da kai na jinjina wa Allah da Allah ka rubuta min su ka kawo min gida wallahi mun sha yin wannan da ba sau ɗaya ba sau biyu ba kalmomin farkon nan wanda kai ta faɗa Allah kai ne kaza Allah kai ne kaza Allah kayi kaza Allah kai yace da Allah ka rubuto min su da Allah ka kawo min gida ina bukatar su mana wallahi mana to wannan shine sirrin samun buyan bukatu a gurin Allah ka dinzina wa in baka iya da larabci ba karka damu ai ka san ayyukan Allah ka san shi ke ruwan sama ka san shi ke bada haihuwa ka san shi ke bada arziki ka san shi ke kashewa ka san shi ke rayawa ka san shi waɗannan abubuwan da ka san ayyukansa ne ka san siffofinsa ka san kalmomin da za ka faɗa na girmamawa gare shi ka faɗa da hausa karka damu kana yi kana karatu kuma kana cikatawa da hausa ranar da larabcin ya zauna kawai sai a jika birkice haka ne ko ba haka ba haka ake yi jama'a Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Allah ya shiryar da mu Allah ya taimake mu Allah ya agaje mu saboda haka yake cewa a wannan shine ma'anar wato al'ila wato akan wannan aka samu duk wani saɓani tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran Qurayshawa kai ba tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba duk wani annabi da kaji yayi gwagwarmaya da mutanansa akan wannan abin suka yi gwagwarmaya ya zo ne akan ya tabbatar da wannan su kuma ba sa so a tabbatar da shi ya zo ne akan abauta wa Allah shi kadai akan ba masha'anin Allah a watsar da duk wani abin da ba shi ba su kuma mutanen wannan annabin suka ce bai isa ba na gaba da hi yayi tsararo to akan wannan ake rikici duk wani rikici da kaga ji a musulunci wannan shine tushensa a bauta wa Allah kar a hada shi da kowa yanzu ko kun san tushen rikicin mu da yan bid'a wannan ne kalmomi ne suke faɗa ga Allah wanda ba santanta ba haka ne ko ba haka ba waƙoƙi ne suke na zagin Allah yanzu ka duba irin maganganun da Abdul Jabbar yake yi akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ɗauko hadisai yana murɗa su da irin ma'anar karan kansa wanda ba da magabaci ko kwaya ɗaya akan yadda aka fassara waɗannan hadisan kuma ƙa'idar addinin Allah ba zai yiwu ba ka zo da naka ra'ayin domin kai kafin a haife ka an ci kasuwar musulunci an cinye ribar duk an kwashe kai daga baya ka zo da haka in kana so kai ma ka ci ribar addinin wallahi sai ka bi kasuwancin da magabatanka suka yi haka ne ko ba haka ba duk wata aya da zaka fassara kafin ka fassara malamai sun fi dubuwa ne ɗari sun fassara ta jama'a haka ne ko ba haka ba malaman nan tun daga kan babban malamin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa kan mabiyansa cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sun fassara wannan aya haka ne ko ba haka ba sun yi jawabin ma'anarta don haka duk wata ma'ana da zaka ɗauka ka bawa wata aya a duniya a yanzu wallahi tallahi sai dai kai kwafi-kwafi amsa in ji 'yan secondary school ina fata an fahimta sai dai ka kwafo abin da manya-manyan malamai tun daga kan sahabbai zuwa tabi'ai zuwa tabi'u tabi'ina ka ɗauko abin da suka faɗa ka fassara wannan ayar ko wannan hadisi amma wallahi in ka ce wai da naka ilimin da naka ra'ayin da naka tunanin da naka larabcin za ka fassara ayoyin alkur'ani ka fassara hadisan manzan Allah babu abin da za ka yi fa in ba taɓargaza ba kafircewa Allah za ka yi wallahi baka ankara ba amma inda za ka wa kanka kiyamun nahari ba ma na laili ba ko to sai ka bibi mai bukhari ya ce mai muslim ya ce mai turmizi ya ce mai auza'i ya ce menene ikirma ya ce menene mujahid ya ce haka dai ko ba haka ba menene dhahaku ya ce menene ibnu abbas ya ce mai ibnu umar ya ce mai abu huraira ya ce mai abdullahi dan abbas ya ce mai ibnu mas'udin ya ce sa'adu dan abi waqas khalid ibnu wa maza walid me ya ce sai ka biyo gaba ɗaya sai ka ji me suka ce akan waɗannan al'amura imam maliku me ya ce shafi'i me ya ce tirmidhi me ya ce abu dauda me ya ce abu dauda nan sidistani me ya ce duka sai ka bibiyo waɗannan maganganun na malamai sai ka fassara waɗannan ayoyi to sai ka gama lafiya ka zauna lafiya amma wallahi in kace zaka fassara ayoyi ko hadisai da abin da kai ka fahimta naka wai ba ruwanka da abin da waɗancan malaman suka yi wallahi tallahi bata zaka yi kuma zaka batar da mutane to abin da Abdul Jabbar yake yi kenan jama'a abin da yake yi kenan ko kuma ya gutsuro wani guri da ke ya san mutane ba karatu suke yi ba sai ya dan gutsuro wani guri sai ya karanta sai ya ki karanta sauran to akwai manya-manyan malamai ba su bar shi ba suna nan matasan malamai malam da kaɗan wasu suka haura shekara arba'in har yanzu da yawan su suka shekara hamsin ba sun dira a kan shi a kan kafofin yaɗa bayanai duk wata magana da ya faɗa sai sun warware ta malam musa yusuf asadu sunna ya ƙalubalance ya fi sau nawa akan idan dai ya haifu ya fito su buga har yau ya gagara fitowa har yau din nan ya gagara fitowa wallahi wato ba za ku gane illar da wannan mugun yake dasawa a ƙasar nan ba wallahi sai idan wannan da'awar tasa ta fara tasiri ta higa cikin matasa har sun fara aiwatar da ita a ɗabbaƙe daga nan ne za ku gane illar da wannan mutum yake dasawa a cikin al'ummar musulunci mugun mutum ne azzalumi ne mara adalci ne a cikin addinin musulunci wallahi saboda haka dole ne a dinga tacewa mutane addini ana gaya musu samfarerar abin da Allah ya ce da abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya shirya da mu don haka malam yake cewa duk wata husuma da duk wani rikici da duk wani jidali da kaji to akan wannan matsalar akai ana so a tabbatar da allantakar Allah da bautar Allah wasu kuma ba sa so to shine yake cewa وهو وهو الذي وقع فيه الخلاف ودبت بسببه الخصومة دو خصومة تو أكن سأكا أكي أكن ونن أكي ولأجله نسب سوق الجهاد كاجكو أكن ونن ما أنر نيما أكا كفا كاسور جهاد جهادي كان سد منزان الله يي يايني دن با يدي إيا جماعة يا يا يا يا أكر ونن ما أنر أنكي تو ميمكن تند أنكي to a rabu da hima ne shi ya kayansa haka ne ko ba haka ba na zo ma da abu ka ce baka yadda ba shikenan da baka yadda ba eh to ni na yadda zan yi abu na ba shikenan magana ta kare ba to sai kuma aka nemi a hana shi ya aiwatar da abunsa jama'a zai yiwu ni ne na zo da kayan sayarwa na ce maka nan shagona ne ina sai da yaduka don haka in ka tashi sayan yadi za ka yi ɗinki bismillah ka zo ka saya haka ne da ka zo ka duba sai ka ce a to malam ni na ga ya dukanka amma bana bukata ba shikenan ba a to shikenan da ka tafi kuma sai ka ɗauko diga da tebur sai ka zo ka ce to tun da ba ma son kayan kan nan malam ba ma son ya dukan nan to shagon nan kuma za mu rushe shi za ka tashi za ka bar gurin nan jama'a sai inda karfi na ya ƙare ko kuma zan bari a rushe min shago ina fata kuna fahimtar magana wannan shine abin da ya faru tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kafiran Qurayshawa kuma shine ya faru tsakanin annabawa da mutanensu sun zo musu da addini he suka ce ba sa so wasu kuma he suka karba waɗanda suka karban nan sai su waɗannan suka ce ba su isa ba dole sai sun dena sai sun bari zai yiwu ba zai yiwu ba tunda kai ka ki yarda ka ki karba ka ki amincewa shikenan bar mu za mu yi abun mu ba magana ta kare ba sai ka ce ba za mu yi ba mu kuma kawai sai mu kwanta kai ta dukan mu mukin abin da muka yadda da shi jama'a zai yiwu to wannan shine tsakanin da'awar annabawa da kafirai fa amma ba a ba da ma'anar ne a haka kawai sai a zo a ce a ai annabawa ha kawai suka zo suka rufe mutane da duka ai manzan Allah ha kawai ya zo maka ya ce kowa sai ya addini duk wanda bai yi ba a ɗau takwabi a fille masa kai ba haka magana take ba ƙarya ne yahudu ne suke ba da tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a murɗe dan a yi wa addinin musulunci mummunar fahimta an zo da da'awa kun ce ba kwasu wasunku suka ce suna so waɗanda suka ce suna son ne muka ce to ku zo mu yi kayan mu su tunda sun ce ba sa so su rike abinsu su je su yi ta haukansu a'a to he suka ce kuma mu da muka yarda za mu yi su ba su yadda ba ba za mu yi ba he sun hana mu ina ganin dai ko baka da ilimi in dai ba kwakwalwar jaki kake da ita ba ai ya kamata a ce ka fahimci ina aka dosa ko mutum ya zo da abu ka ce ba ka so shi ya ce to zai yi kayansa kuma ka ce shi ba zai yi ba to ya kake so a yi kaga duk rikicin da ya hada ka da shi kai ka jawo haka ne ko ba haka ba to wannan shine musulunci ya zo da shi amma wasu ba sa daukar wannan da ma'anar da musulunci ya zo da ita sai suna fassara musulunci da wata munanan ma'anoni Allah ya yi don haka sai malam yake cewa wa fihi al-khilafu wa dabbat bi sababihi al-khusuma wa li ajlihi nusiba suqul jihad saboda haka ne ma aka kafa kasuwar jihadi don tabbatar da wannan allantaka din fal uluhiyatu ma'anaha don haka dai a takaice abinda ake nufi da uluhiyya shine al-ibadatu ita ce ibada bautawa Allah shi kadai wa ma'ana la ilaha illallah inda jami'i ahalin luga ka ji ko ma'anar la ilaha illallah a gurin kaf malaman lugar larabci kaf ba a cirewa kowa hula ba wa ulama'i tafsir da kuma gaba ɗayan malaman tafsiri wal fuqaha da duk malaman fikihu kulluhum kowa daga cikin waɗannan yufassiruna la ilaha illallah bil ma'budi ko yufassiruna al ilaha bil ma'bud suna fassara kalmar ilah da al ma'bud abun bauta an gane wa ta'alluha bit ta'abbud at ta'alluh kuma suna fassara shi da at ta'abbud bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala wa amma al ibadatu amma ita ibada fa'arrafaha ba'aduhum bi annahu ma umira bihi shar'an wasu malamai sun bada ta'arifin ibada da cewa abin da ake nufi da shi shine duk abin da aka ce a bauta wa Allah a shari'a to sunansa ibada ma umira bihi duk abin da Allah ya yi umarninsa to wannan abin sunansa menene ibada to wani zai ce to abin da Allah ya yi hani in ka hannu fashi ko menene shi ma ibada ne domin ai idan aka ce karkayi na fata an fahimta in aka ce karkayi to ai shi ma umarni aka baka ko ba umarni ba ne misali za ka tashi sai na ce a karka tashi yanzu umarni na baka ko ba umarni na baka ba to kaga wannan umarnin da na baka ai hana ka wani abu na yi ko kuma sai ka yarda ka hannu to ka yi ibada don shi ma umarni ne jama'a kuna fahimtar magana? yi sallah umarni ne karka sha giya umarni ne sai dai shi wancan umarnin na yi sallah ana buƙatar ka aikata abin ne wannan umarnin kuma na karka sha giya ana so ka hannu ne jama'a kuna fahimtar magana saboda haka da cewa a yi da cewa kar a yi a gurin Allah ko manzan Allah ma'anarsu ɗaya kuma dukkansu menene ibada ne jama'a kun fahimci magana da haka idan kai abin da Allah ya saka ka kayi ibada in ka hannu daga abin da Allah ya hana kama kayi menene kayi ibada jama'a kuna fahimta saboda haka da hani da umarni in dai daga gurin Allah suke to wannan dukkan su suna daukar ma'anar ainihin wato ibada da haka sai malam yace fa arrafaha ba'dhum wasu malamai sun yi ta'arifin ta bi annahu ma umira bihi shar'an to abin da ake nufi da ibada shine abin da aka umarni da shi a shari'a min ghairi tirajin urfi ba tare da an bukatu zuwa ga wani abu wanda yake ainihin wato na al'ada ba duk abin da ba al'ada ba ne ba in dai ibada ce an ce a yi ko wani a makamancin haka kenan to haka kuma akwai al'adun da matukar ba su ci karo da shari'a ba matukar ba su ci karo da shari'a ba to su ma malamai suna ba su ma'anar ibada ko kuma ya zamto wannan abun zai kai ka zuwa ga wani abu na alheri ko wani abu na ibada to shi ma wannan abun sunansa ibada kamar yadda malaman usulul fiqh suka faɗa cewa dukkanin abin da wajibi bai yiwuwa sai da hi to hi ma wajibi ne sallah wajibi ce amma tana yiwuwa ba alwala to alwala wajibi ce kenan alwala wajibi ce amma tana yiwuwa ba tsarki eh tsarki ma wajibi ne kenan ina fata kuna fahimta to shikenan tsarki wajibi ne amma yana yiwa ba ruwa ko ba dutsi to kaga nemo dutsi da ruwa ya zama menene kenan ya zama wajibi dole a nemo ruwa dole a nemo dutse in babu ruwa a yi tsarki da shi jama'a haka ne ko ba haka ba so suna faɗa cewa abinda duk kaza ba zai yiwu ba sai da shi to sai wannan to haka duk abin da sunna ba za ta yiwu ba sai da shi to wannan abin shi ma sunna ne jama'a kun fahimci maganar da kyau ko misali yanzu yaɗa karatuttuka da yaɗa addini wannan abu ne wanda yake mai kyau na addini ko ba mai kyau ba ne mai kyau ne addini ya yadda da wannan sunna ta yadda da wannan haka ne ko ba haka ba to amma ba zai yiwu ba sai mun sayi data sai mun sayi waya sai mun yi kaza sai mun yi kaza to duk wani abu da zai kai mu zuwa ga mu sayi kaza mu sayi kaza mu yi kaza to wannan abin sunansa ibada shi ma tun da shi ne ta hanyarsa za mu yi mu kai zuwa ga yaɗa abin da muke so mu yaɗa na addini jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko su don haka akwai abubuwan da ba za ka ga wata aya da ta ce a yi ba akwai aya da ta ce ya yi lazina amanu ishtaru data ya kuma su imani ku sayi data ku yaɗa karatu akwai babu to amma sayan data a saka a waya don a yaɗa karatu abu ne mai kyau ko mummuna ne abu ne mai kyau don haka ya zama ibada jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda haka duk abin da shi yasa zaka ga akwai abin da zai iya kai ka wuta Allah kuma bai ce zai kai ka wuta ba a cikin alkur'ani akwai abin da zai kai ka aljanna kuma a cikin qur'ani Allah bai ce wannan abin zai kai ka aljanna ba yanzu wayar ka nan za ta iya kai ka wuta ko ba ta kai ka ba da gudu ma kuwa aikace da gudu ma haka ne kuma haka ba amma a cikin qur'ani Allah ya ce waya za ta kai mutane wutar jahannama a cikin hadisan manzo Allah manzo Allah ya faɗi hadisi cewa waya za ta kai mutane wuta to amma kaga aikin da za ka yi da ita zai iya kai ka ina wuta to haka kuma wayan nan za ta iya kai ka aljanna ko ba za ta kai ka ba za ta kai ka ka ɗora ta akan layi mai kyau harkokin addini jin karatun alqur'ani downloading din karatuttukan malamai yaɗawa a facebook ɗorawa a intanet kaza kaza kaza ina fata ana fahimta hanyoyi ne na tafiya aljanna ko ba hanyoyi ba ne amma a qur'ani allah ya ce wayoyinmu za su kai mu aljanna a hadisan manzan allah allah ya faɗa bai faɗa ba don haka yana da alaƙa da ya ka mu'amalanci al'amuran gaba ɗaya rayuwarka in kai mu'amalance ta bisa tsarin da allah ke so to duk wani abu da ka gani na rayuwarka zai iya kai ka zuwa ga rahamar allah haka kuma idan ka ɗauki rayuwarka ka tsara ta a bisa abubuwan da Allah baya so ka gudanar da ita to an kai wasa waɗannan abubuwan su za su kai ka wuta jama'a kun fahimci maganar da kyau ku Allah ya shiryar da mu ya datar da mu don haka yake cewa a ba tare da ainihin wato an buƙaci zuwa ga wani abu na al'adu da sauransu ba a walaqti da'in a menene akali ba tare kuma da an hukunta wani abu na menene ba na hankali ba wal ma'athuru anis salaf abin da aka samo dai daga magabata tafsirul ibadatu bi ta'a ana nufin ibada da cewa da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala fa yadkhulu fi dhalika fi'lul ma'amuri sai zaman to ya higa duk abin da aka umarce ka da shi to ya higa cikin ibada wa tarkul mahdhuri ka gani duk abin da kuma aka hana ka aka tsoratar da kai sai ka hanu to hima ya shiga ibada min wajibin na daga abin da yake wajibi ne wa mandubin da abin da yake mandubi ne wa tarkul manhiyi anhu da kuma barin abin da aka hana ka a kayi min muharramin na haramin wa makaruhin da abin da yake makaruhi faman ja'ala nau'an min anwa'il ibadati li ghairi Allah da haka duk wanda ya dauki wani nau'in wani abu na ibada ya aiwatar da shi ga wani Allah kaddu'a'i kamar addu'a was sujudi kamar sujuda wadhabihi kamar yanka wan nazari kamar bakance wa ghairi dhalika da sauransu ya ɗauki irin wannan nau'ukan ibada ya sarrafa su ga wani Allah fa huwa mushrikun malam sa'id raslan ya ce wannan ya zama mushriki ya zama kafiri jama'a kun fahimci magana duk wani nau'in ibadar da Allah ya ce shi ake yi wa sai ka ɗauke shi ka sarrafa shi ga wani Allah to ka kafurce wa Allah don haka sai ka dawo ka yi kalmar shahada an yi maka wankan tsarki sannan ka dawo cikin addinin musulunci to wannan shine ma'anar ibada to amma akwai wani ta'arifin ibada guda biyu da malamai suke bayarwa wanda shi ma yana daidai da wannan ko kama da wannan amma kuma yana dan fin fito da ma'anar ibada din karara suka ce za a iya ba da ma'anar ibada ta hanyoyi guda biyu ta farko ma'ana ta farko shine wato ma yuta'abbadu bihi abin da ake bauta wa Allah da shi to yi ne suka ce a wannan ana ba da ta'arifin ibada da cewa a huwa kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali az-zahirati wal batina kas-salati was-sawmi waz-zakati wan-nafilati wa ma ila dhalika min anwa'il ibadat ومن أنواع الأذكار كالحوقلة والحيللة وما إلى ذلك من أنواع الأذكار suka ce abin da ake nufi da ibada in an fassara shi da me ake bauta wa Allah da shi shine duk abin da Allah ya yarda da shi kullu ma yuhibbuhu Allah Allah yana son wannan abin wa yardahu kuma ya yarda da shi na daga maganganu ne ko aiki ne da gaba na fata an fahimta ko kuma kudurcewa a cikin zuci suka ce duka wannan yana daukar ma'anar ibada suka kawo misali kamar sallah kaga aiki ne da gaba kamar azumi kaga aiki ne da gaba haka ne ko ba haka ba da sauransu kamar zikiri kaga aiki ne da mi da baki zaka ambata ne kamar kudurci ba abin bauta da gaskiya saiwa sai Allah kaga aiki ne na menene na zuci to duka waɗannan suna shiga babun menene ibada bi ma'ana ma yuta'abbadu bihi abin da ake bautawa Allah da shi to ya suka ce akwai kuma al'ibada bi ma'ana fi'ilul abdi wato yadda bawa ya kamata ya ɗauki Allah ya mai da Allah ya kuma wato girmama Allah ya suka ce shi ne alhudu'u wattazallulu lillahi subhanahu wa ta'ala hubban wata azima alhudu ƙanƙan da kai wattazallul da kuma rankofar da kai lillahi subhanahu wa ta'ala ga Allah maɗaukakin sarki hubban wajen sansa a cikin zuci wata aziman da kuma wajen girmama shi ka so Allah ka girmama Allah ka dinga jin girman Allah a zuciyarka ina fata kuna fahimtar magana to wannan shi ma nau'i ne na ibada balma yana iya zama ƙololuwa akan sauran ko kuma mu ce bai yiwuwa ibada ta gaɓoɓi ko ta magana ta yiwu sai da shi domin duk yadda kake bautawa Allah in baka girmama Allah akwai matsala ko babu duk yadda kake bautawa Allah in baka san Allah akwai matsala ko babu akwai akwai wanda daga an ambaci Allah sai ransu ya baci baya so ya ji sunan Allah baya san Allah akwai damuwa akwai damuwa to don haka kenan al-khudu'u wat tadhallulu lillahi tabaraka wa ta'ala hubban wa ta'ziman la budda an yakuna min al-ibada dole ne wannan yana daga cikin ibada to sannan kuma sai ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali kal hawlati wal haykalati was salati was sawmi wa ma ila dhalika min anwa'i al-adhkar wal i'tiqadat sannan su kuma sai su biyo baya sai su tattaru sai su bada ma'anar menene ibada ga baki daya jama'a kuna fahimta Allah ya shirye da mu dan haka za mu dakata ana an nuna min lokaci yayi za mu tahi wala ilaha illallah mutadamminatul kufri bima yu'badu min dunillah ita wannan kalma ta kunshi kuma komai yadda ka yadda kake bautawa Allah to kuma sai ka kafircewa duk abin da yake koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala abin da muka faɗa daidai da ni da ku subhanahu wa ta'ala ya tattara mu ya rugunsuma mu a cikin ladan gaba ɗaya wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko karancin bincike muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya yafe mana kafin na tsaya ina mai miƙa godiya ta musamman ga dukkanin al'ummar musulmi musamman ɗalibai na ku da muke nan muke ɗan taɓa alifin ba'un da ku irin yadda jama'a suka shiga damuwa suka shiga tashin hankali wala akwai wanda suka je kaina ma har zubar da hawaye suka yi suna kuka saboda suna ganin almajirinsu karko na fata an fahimta hankalin jama'a ya tashi kwarai da gaske kuma na ga irin addu'o'i na ji irin addu'o'i da fatan alkhairi da aka yi ta mu a wannan jinya da Allah ya jarrabe ni so alhamdulillahi yanzu sauki ya samu daidai gwargwado muna addu'a Allah ya ƙara mana lafiya waɗanda suke marasa lafiya a cikinmu duka Allah ya ba mu lafiya subhanahu wa ta'ala ya yaye mana duk matsalolin da suke damun mu ya kuma yaye mana duk damuwar da take damun mu muna addu'a duk wanda suka bada gudunmawa na addu'o'i ko shawarwari da ma wanda suka yi ta ziyarta na a gida bayan an sallamo ni da wanda suka yi ta kai mun gudunmawa dama kun san mun ce in za a je gaisuwa a je gaisuwa tare da gaisuwa to wasu sun ɗauki wannan darasi sun gaishe ni kuma sun sake gaishe ni to duk wanda suka yi waɗannan gaisuwoyi guda biyu duka muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da ma wanda suka yi kwaya ɗayar su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara mana zumunci Allah ya ƙara mana albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah ma da wa alaikum